السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي baya kamar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na tafsirin ma'anonin alkur'ani mai girma a wannan rana ta alhamis yau muna sha hudu ga watan rajab dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna fata Allah ta'ala ya mana muwafaka darasinmu na ƙarshe rana ce mun tike a ƙarshen suratul ma'arish insha Allah mu za mu tashi farkon suratu nuh alaihi salam tafsiru surati nuh tafsirin suratu nuh wannan kuma shine sunanta kasancewar tana ɗauke da ƙisar wannan annabi na Allah annabi Nuhu alaihi salam kuma wannan kalmar ta mimito a ciki bar ma tana cikin farko Allah ta'ala ya fara surar da cewa inna arsalna nuhan da haka ake kiranta suratu nuh alaihi salam wannan sura tana ɗauke da ayoyi guda 28 sura ce makkiya ta sauka kayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma babban ababe da take karantarwa a jumulce tana bayani ne akan dabi'a ko yanayi ko hali na surori makkiya shine na kira zuwa ga tauhidi da kaɗaita Allah da yarda da annabcin annabawa da tabbatar da cewa akwai kiyama kuma za a yi hisabi a ranar gobe kiyama kuma lalle alkur'ani gaskiya ne wannan shine abin da surori makiya suke bayani akai to wannan surar ita ma tana dauke da kissa ta annabin Allah wanda yake cike da tauhidi da kuma manhaji na da'awa na annabawa tsari irin da'awa na annabawa domin wannan sura tana ɗaya daga cikin surorin da ko mu ce wannan kissa ta annabi nuhu alaihi salam musamman a cikin wannan surar tana ɗaya daga cikin abin da malamai waɗanda suke karantar da manahijud da'awa mana yadda ake kira to wannan surar ana amfani da ita da wannan kissar wajen koyawa ɗalibin ilimi da'i zuwa ga kira zuwa ga Allah mana ana karantar da shi wanda isa saboda fa'idodin da suke take cike wanda duk mai dawa kira zuwa ga Allah mana zai fa'idantu a ciki da haka dai wannan surar tana ba mu wannan kisa take cike da waɗannan karatuttuka da kuma da Allah ta'ala a yake mu'amalantar bayan shi ta yadda a cikin ramu shi da jin ƙan shi babu wata al'umma sai da ya aika mata manzo wannan manzon ga irin abin da yake kira za mu ga salon dawar annabi nuhu alaihi salam shi ne salon dukkan da'awan annabawa tsira damuncin Allah su tabbata a gare su kuma sai kisar ta ba mu labarin cewa duk wanda fa ya karbi wannan da'awa ta annabawa to shi zai wanye da duniya da lahira lahira amma duk mutumin da ya bauɗe ya kiya ya inadi ya taurin kai to ba zai ga kyau a nan duniya ba balle kuma lahira na haka dai a takaice wannan su ne babban abin da sura take farawa don haka take karantarwa da haka sai mu fara da farkon surar ba da bismillahir rahmanir rahim alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون na'am ba da bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce inna arsalna nuhan lalle mu mu ne muka tura muka aika annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutane shi muka ce mishi an anzir qaumak ka galgadi mutanen ka min qabli an ya'tiyahum adabun alim kafin wata azaba mai radadi ta riske su sakamakon kin karban galgadin da ka zo da shi maliki cewa ya kulu ta'ala mukhbiran an nuhin alaihi salam a waɗannan ayyuka karanta Allah yana ba mu labari ne game da nuhu annabi nuhu amincin Allah ya tabbata a gare shi annahu arsalahu ila qaumi lalle shi Allah ta'ala ya aika annabi nuhu zuwa ga mutanen shi shi annabi nuhu amiran lahu Allah yana mai umarni ga shi annabi nuhun an yunzirahum ya galgadi waɗannan mutanen ba sallahi qabla hululihi bihim ya galgade su game da kamun Allah fa kafin kamun Allah ya sauka a gare su mana su zo su karbi kiran Allah su gaskata wannan annabci nashi shine annabi Nuhu idan ko ba su yarda ba to ba akwai azabar Allah to yi musu galgadi ga cewa wasu zo su bi Allah kafin saukar wannan azaba fa in tabu idan suka tuba suka fahimci da'awar annabi nuhu suka bi wa anabu suka mai da al'amarin su zuwa ga Allah rafa anhu sai Allah ɗauke musu wannan hukumar wannan azabar domin su mutane ne wanda suna cikin saban Allah kamar yadda kisa can za ta gaya mana a can ƙarshe-ƙarshen surar wato mutane ne waɗanda malamai suka ce su ne farkon waɗanda suka fara shirka bayan ƙasa bayan Allah ta'ala ya aiko annabi Adam ya sauko da shi a saman bayan ƙasa sai da aka yi shekaru ɗaruruwa tauhidi kawai ake ɗan adam bai san ba menene shirka to sai bayan lokaci mai tsawo sai shaidan ya zo ya amfani da waɗansu malamai masu karantarwa masu ɗora mutane akan hanyar Allah sai Allah ɗauki rayukansu kamar da za mu gani can gaba to shaidan sai ya zo ma mutanen waɗannan shigo-shigo ba zirhi a sababin wannan ya tunkuɗa su dai ya kai su zuwa ga bautar wani wanda ba Allah to su waɗannan mutanen su ne wanda Allah ta'ala ya ko annabi Nuhu wato ya kira su cewa wancan abin da suka fara sabo na bautan wani Allah da yin shirka da Allah su bar shi su dawo zuwa ga Allah to shine annabi Nuhu yake musu cewa ba su bari su dawo kafin in ba su zo ba suka dawo suka gyara ba to akwai azaba mai rari za ta same su to kafin wannan su yi kokari su tuba su mai da lamarin su zuwa ga Allah to Allah sai ya dauki wannan azabar amma mutuka tana cikin wannan halin azaba tana nan ta yi da haka ne Allah ya ce mishi an anzir qaumaka ka galgadi mutanenka ka ja hankalinsu min qabli an ya'tiyahum azabun alim kafin azaba mai radadi ta zo musu qala sai shi annabi nuhu ya ce yana mai mi aiwatar da umarnin Allah yace ya qaumi ya tara waɗannan mutane yace ya ku al'ummata inni lakum nadhirun mubin lalle ni a gare ku mai gargadi ne wanda yake bayyana galgadin shi ai bayyinun nazara mana mai bayyana galgadi a hili zahirul amri wadihu mana al'amari ne wanda yake a hili bayani raga-raga babu wani ruwa-ruwa ko kuma wani abu da yake da duhu a ciki bautan gumakan nan ku bari da wadda da suwa'a da ya gusa wai duk ku bari ku dawo ku zo ku bi Allah ya ce musu ani ibudullaha ku dawo ku bautawa Allah shi kadai wattaquhu kuma ku ji tsoron shi abin nihi utruku maharimahu wajtanibu ma'atimahu ku bar dukkan abin da Allah ta'ala ya haramta ku guji dukkan abin da zai iya sa ko ya sabbaba muku samun zunubi a wajen Allah subhanahu wataala shine ani ibudullaha wattaquhu wa ati'un kuma ku bi ni fi ma amurkum bihi wa anhaakum anhu ku yi mini da'a a cikin dukkan abin da nake umartar ku da kuma dukkan abin da nake nake hana ku matuƙa kun yi waɗannan abubuwan to yaghfir lakum min dhunubikum shi kuma Allah ta'ala zai gafarta muku zunubanku abin nihi idza fa'altum ma amartukum bihi idan kuka aikata abin da na umurce ku da shi wa saddaqtum ma ursiltu bihi ilaykum ko gaskata abinda aka turo ni da shi zuwa gare ku ghafara Allahu lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku dhunubanku anan Allah ya ce yaghfir lakum min dhunubikum wadan suka ce wannan min din ma'anarta anan shine an taqdirin maganan yasfah lakum an dhunubikum ana Allah zai kauda kai game da zunubanku waɗansu kuma suka ce a wannan minkin tabi'idiyya ce mana sharifi ya gafi lakun min zunubikum Allah zai gafarta muku wani shashin zunubanku suka ce kenan tun daga wancan bautan wani Allah da kuke yi har ya zuwa yau da in kuka karbi ibada na da'awa ta kuka tuba to wannan tun daga can zuwa nan gaba da Allah zai shahin ku shi kenan sai sabon al'amari kira ya gafi lakun min zunubikum Allah ta'ala zai gafarta muku zunubanku wa yu'akhirkum ila ajalin musamma kuma Allah zai jinkirta ku zuwa ga wani ajali wanda yake sananne abin nihi ya muddu fi a'malikum Allah zai dada muku kwanikai wa yadra ankumul azab Allah zai kauce muku azaba allazi illam tanzajru amma na hakum anhu auqa'ahu bikum wannan alƙawarin wannan wato azaba dai alƙawari idan ku karbi ba wannan dawa zai muku to idan ku karba Allah ta'ala zai ije muku wannan azabar kuma zai dada muku shekaru ina ta fahimta malai ce wa qad yastadillu bi hadhihi al-aya man yaqul akwai waɗanda suke kafa hujja da wannan ayar suwane ne waɗanda suke cewa inna ta'ata wal birra wasilatan rahimi yuzadu biha fil umri haqiqatan wannan ayar masu wannan fada wanda sai ga cewa biyayya zuwa ga Allah yin ayyuka na alkhairi sadar da zumunci suna ƙara ma mutum kwanikai hakikatan idan za ka shekara arba'in idan kana waɗannan ayyukan kakan iya yin hamsin ko sattin saboda ala ce wayo akhirukum ila ajalin musamman wayo akhirukum kina idan kuka dawo kuka tuba kuma da amurka zuwa ga Allah kuka ɗauki kuka karɓi wannan da'awa ta annabi na Allah kuka bi karantarwar da ya zo da ita to wayo akhirukum Allah zai jinkirta ku ya kashe ku har ya zuwa ga wani lokaci wanda yake sanannu kenan sun kafa hujja da wannan kuma da wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hadisin abi huraira wanda bukhari ya fitar da shi manzo yake cewa man sarrahu duk wanda yake so an yunsa lahu fi rizqihi aw man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa fi atharihi falyasil rahimahu ko kama qala sallallahu alaihi wasallam zai ke cewa man sarrahu duk wanda yake so an yubu sadalahu fi rizqihi a shimfida mishi arzikin shi mana ya ga wadata dukiya ta rika zawa ta kowane hanya kuma wayunsa fi atharihi kuma a dada mishi kwanukan shi to falistin rahimahu wannan mutumin ya sadar da zumunci shi yana son wannan to suka ce wani anani hakikatan ne haka Allah ta'ala ya rubuta wani dan wani can cikin kana cikin cikin mahaifiyarka an rubuta idan baka sadar da zumunci a duniya baka ayyuka na alkhairi baka dangogin alkhairi to shekara 40 za ka yi kuma an rubuta to amma in yana waɗannan kuma to 50 zai yi kowannan bakadurin haka yake a rubuce ina ta gani kina ya gan kana yi sai suka in ba ka yi kuma shi kenan haka wasu suka fara wasu suka ce kuma a kawai dama arba'in aka rubuta ma in kana yi kawai sai a maida su su koma hamsin ko sattin ko saba'in suka ce yamma hullahu ma ya sha'u ko yi sibit lawal mafuza yana wajen allah shi ke rubuta goge abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama yana wani allah wanda ya kaddara wannan kuma shi ya ce in kana kazan za a kara in ba ka kuma za a bar ka inda aka rubuta maka ina ta gani da haka dai kenan wa yu'akhirukum ila ajalin musamma kenan ya muddu fi a'malikum Allah zai dadda muku shekarunku mana mata kuna waɗannan ayyuka na alkhairi alkhairi Allah ya ce inna ajalan lahi lalle ajalin Allah wanda ya rubuta ma bawa idan ja'a idan yazo la yu'akharu ba za a jinkirta ba lau kuntum ta'lamuna illa kun kasance kun sani da abin da aka rubuta ma mutum yana zawwa kenan ba a ragewa ba babu karawa ai badiru bi ta'ati qabla hululin ni'ma kenan ku yi gaugawa zuwa ga bin Allah kafin azabar Allah ta sauka kafin mushin Allah sauka akan ku fa innahu idza amara ta'ala bi kauni dalika domin idan Allah ta'ala ya yi umarni da kasancewar azaba ko ajalinku ko ya ce azaba ta sauka kowa na ɗauki ran shi to la yuraddu wa la yumana wani abun ba a isa a mayar da shi ba wanda isa ya hana fa innahu al-azimu alladhi qahara kull shay domin shi Allah shine mai girma da yarin jayi komi yafi karfin komi al-azizu alladhi danat li'izzatihi jami'ul makhluqat shine buwaye da dukkan ababen halitta sun rusunawa waye shi da ɗaukakar shi da girman shi Allah ne yake abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama babu wanda ya isa ya tirjiya ya yi hutu na hutu ina ta fahimta saban Allah ma da muke yi wanda Allah ta'ala baya so kyalibu ne yau in ya ce ba za a yi ba za a yi ba ba wanda bai iya isa ya huye na hutu na hutu da ya hutu na hutu da Allah da haka dai Allah subhanahu wataala kenan wannan shine kira da annabi Nuhu alaihi salam yama waɗannan mutane nashi sai ya ci gaba da cewa
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا na'am Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mala yace yukhbiru ta'ala an 'abdihi wa rasulihi nuhin alaihi salam a waɗannan ayoyin Allah yana bada labari akan bawan shi ma'aikin shi annabi nuhu amincin Allah ya tabbata a gare shi annahu ishtaka ila rabbih lalle shi annabi nuhu kun ga dai irin kiran da yayi da farko al'amari kaga akwai wani zagi a ciki akwai wani abin da ba daidai ba ka ji da irin kiran da ya musu to amma sai suka bitirce suka ibi to za na nuhu yana mai kai kukan al'ummar shi wajen Allah kenan annahu ishtaka ila rabbih azza wa jalla ma laqiya min qawmihi ya kai kukan shi wajen Allah irin ababen da ya samu ko ya fuskanta game da waɗannan mutane nashi wa ma sabara alaihim fi tilka al-muddati tawila da kuma irin haƙuri da ya yi a wannan lokaci mai tsawo allati hiya alfu sanatin illa hamsina ama tsawon lokacin da ya sai da ya shekara dubu ba hamsin walakadi arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa hamsina ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun Allah ce mun aika annabi Nuhu zuwa ga mutanen shi ya zauna a cikinsu shekara dubu sai da shekara ɗari tara da hamsin yana kira to ka kalli irin ka ji irin mu'amalar da suka mishi yanzu shi ne kai kai kukan shi wajen Allah irin mu'amalar da suka mishi ki ne ka gaya ma Allah ga irin abin da samu ko kuma abin da na fuskanta daga gare su tsawon wannan lokaci wa ma bayyana liqaumihi kuma da irin abin da ya bayyana ma mutanen shi wa wadda halahum yau musu bayani karara wa da'ahum ila rusuli was-sabilil aqwa ya kiraye su zuwa ga shiriya da kuma hanya wadda take mai kakka bayan wannan lokacin ne mai tsawo kala sai ya ce rabbi ya ubangiji inni da'awtu qaumi laylan wa nahara Allah na kiraye mutane na dare da yini ay lam atruk du'a'ahum fi laylin wala nahari ban bar ba kiransu ko a cikin yini ko a cikin dare ma'ana yi yake dare da rana wannan kuma imtisalan li amrika wa ibtigha'an li ta'atika yake ga ma Allah Allah nayi wannan ne dan zartar da umarninka da kuma wato neman yi maka biyayya da kuma kada ai Allah ne ce mishi an anzir qaumaka ko to wannan umarnin shine yake yi kuma yake yin shi dare da rana tsawon wannan lokaci ya ce falam ya ziduhun du'a'i illa firara ya ce kirana bai ƙara ma mutane komai al'ummata komai ba sai dai ƙara guje ma gaskiya sai guje mini suke yi ai abin nihi kullama da auto duk lokacin da na kiraye su na zo na musu wa'azi liyataqarrabu min alhaq don su kusanto zuwa ga gaskiya su fahimce shi su gane su bi farro minhu sai su guje ma gaskiya wahadu anu sai su hannun riga da gaskiyar su fushi shi ne cewa inni kullama da autuhum li taghfira lahum lalle ni duk lokacin da na kiraye su ya Allah domin su dawo zuwa gare ka ka gafarta musu ya kai Allah ja'alu asabi'ahum sai su sanya yatsunsu fi adanihim cikin kunnuwansu wastaghshaw thiyabahum sai su dauki tufarsu sai su rufe kansu malaci abin ni saddu adanahum sai su toshe kunnuwansu su yi haka li Allah yasma'u ma ad'uhum ilayhi dan kar su ji abin da nake kiransu zuwa gare shi kajir wannan kiyayya malam yana kiransu zuwa ga alkhairi amma ka kalli irin yadda suke kin shi to galiba dan adam wato yana adawa ga duk abin da ya kasance alheri ne a gare shi musamman alherin lahira ne to kalli wani kiyama lan sai su sanya kunnuwansu a kawunansu don kasance abin da nake kira zuwa gare shi kamar da Allah ta'ala ya faɗa game da kafiran ƙureshawa su ma sun yi ɗabi'a irin wannan wa manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ce wa ƙala lalina kafin a cikin suratu fusilat Allah ce waɗanda suka kafirta suka ce suke gama sauran ‘yan uwansu musamman manya-manyan suke gama mabiya la ta suma uli hazin ƙura'an kada ku yarda ku saurari wannan ƙura'an abinda muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantawa kada ku saurare shi wal gawfihi in ma ya zo yana karanta ƙura'anin ku rika ihu kuna shewa kuna kada wasu abubuwa kuta da hayaniya la'allakum taghlibuna dan ku ci nasara ko kun ci nasara akan shi a kasa jin shi bare ma a fahimci abin da yake kira har ma a shi sabana ɗabi'a ce ta mutanen annabi nuhu ko mu ce ɗabi'a ce ta kafirai tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam to haka zamanin shi suka yi to amma abin takeicin zaka samu musulmi ana karanta ƙur'ani sai zo da irin wani ɗabi'a mummuna marasa kyawu wanda baya halitta musamman masu wuta da'awa ƙauyuka da waɗansu wurare za ga cewa in aka je wani lokaci sai kun fara karatun sai a tada waɗansu hayaniya akwai wata ƙauye na mana zuwa bai na hudu garin ba mafi yawa an muka je daga an sa lasu ga za a fara wa'azi kawai sai zai sa kiɗa mana kusa han mu kare wa'azin ana kiɗa to ga ya ɗabi'tu da wani mummunar ɗabi'a la tasma'u li hadha alqur'ani wa lagaw fihi ku tada hayaniya ku sa rudani ku kawo abin da zai sa turka aji to Allah tsare mu to da haka mutanen nan haka suka ma annabi nuhu alaihi salam mana wastaghshaw thiyabahu Abdullahi da ba sai ke cewa tanakkaru lahu li alla ya li alla ya'rifahu mana wastaghshaw thiyabahu sai su dauki tufansu su rufe kansu Abdullahi da ba sai ke cewa tanakkaru lahu dan su su bace mishi li alla ya'rifahu dan kada ya san su ta yi wani makusancin shi ne wani makwabcin shi ne wani yana dan jin nauyin shi ko suna wata hulɗa ta rayuwar yau da gobe to in annabi nuhu yana wa'azin ko ko ma'ana zai fito saboda za mu gani shi wa'azin ba kalar da bai yi ba in ya tara mutane ya yi musu kai ɗaya ma sai ya maka ya ga kana ta sai ya maka to don ma kar in ya garzu ya musu wa'azin sai mutum ya rauni sai ya sa takunkumi ya rihi komu da komi in ya gashi kai ya gane wani haka aulada ba sai fassara wasu tabi shausi ya bamu sa'id bin zubair da suddi suka ce wasu daga shausu ya bahun ghattu ru'usahum li alla yasma'u ma yaqulu fasara farko kenan sai su rufe kawunan su dan kada su ji su sa su nade su nade kaga arihe arihe wannan ko kunne a sa tsumma a nade dan gane kasu ji Allah ce wa sabu suka doge istamarru ala ma hum fihi min ash-shirki shine wa sabu suka doge a kan abin da suke kan shi na shirkawar kufur da kafirci al'azu mai girma alfazi wanda yake mai tsanani abin kyama wasu takbaru su tikibara suka yi girman kai girman kai wasu tankafu a nitibayin haka suka yi kyamaci bin gaskiya su ce kaji wannan ya zaji zo mu bi shi wannan kaza kaza kaza da sauransu har ma suna ganin ba ma kowa da yake bin shi annabi nuhu alaihi wa alaihi salam illa badiyar ra'ayi sai mutanen da ba su da ra'ayi kamar waɗanda ba su da tunani wa ma na rakar ta baka illal ladina hum araziluna badiyar ra'ayi haka suka ce ma annabi nuhu ai mu maganin wanda suke bin kama kaskantattu ne daga cikin mu in abiyari ma shakida ba su da ra'ayi su shi da badiyar ra'ayi kawai ka ce ne suka bi ka amma so ba su gane kawai binka ne suka yi to suka yi girman kai game da bin wannan shi kuma cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da ya tashi aiko wani annabi to bai aiko mai kudin garin ko ba zai aiko sarkin garin ba sai ya nemi wanda ba kowa ba sai a turo shi da mai kudin garin da sarkin garin kaga za su yi faɗa da shi kawai shi sarkin kaga zai ce ai za a kwace mai sarautar shi kenan ya ga tura annabin Allah ne kowa ya bi shi ina sarauta kuma shi ma sarkin yanzu bi zai to zai yarda sai dan Allah ya mishi wata goma shi shi ma mai kudin ya ga mutane a kasar shi za a ce shi ma zai dawo ya rika bin wannan da a tunaninsa a ganin shi ba kowa bane amma yanzu tsakanin da Allah a ce aka aiko sarkin garin kuma shi ne annabin ai wanda wanda wanda na farko muna hukai za su yawa ba a samu ba masu imanin na da gaske a farkon al'amari wanda kuma suna suke gina wannan da'awar sun da sarkin garin ne kowa bizi da wanda ya rada wanda bai rawa don mai kudin ma saboda masalaha duniya da biza yi amma sai Allah zaɓi wanda ba kowa ba sai a turo shi sai bari ka kure na shi kuma ganin kaman ba kowa ba ne kaman shirme ne yake kaman wasa ne yake kai zan ba haka ba a ce annabin Allah sai da shekarar 950 amma Allah da kai shi ya ce mana wa ma'amana ma'ahu illa qalil wa ba mana babu wanda ya imani da sai mutane ɗan kaɗan wanda su ga mana musa ka rasa karya ba tsawon shekara ɗari tara an kashe shi an sumar da shi sai ya suma sanyin asuba ke tada shi amma kuma gobe ya zo ci gaba zai haka yi ta yi amincin Allah tabbata gare shi da haka wasu tankafu an ittiba'il haq da haka waɗannan mutane suka yi girman kai game da bin gaskiya walin qiyaji lahu da kuma wato meƙa wuya zuwa ga ita wannan gaskiya to haka yi ta gugurmaya da su tsawon wannan lokacin sai ƙara cewa ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا na'am annabi nuhu alayhi salam yace summa inni da'awtuhum jihara sa'annan bayan haka ya Allah inni lalle ni da'awtuhum jiharan na kiraye su a bayyane ai jaharatan bainan nas ma'ana a hili a tsakar mutane tsakar kasuwa ko sun taru sai in zo in tsaya sai in shiga da'awa ina kiransu kiran na kiraye su a hili summa inni a'lantu lahum kalaman zahirar bi sautin ali sa'annan na ƙara bayyana musu magana wanda yake a fili da sauti maɗaukaki shine ma'ana sun mai ni halantu lahum wa asrartu lahum israra kuma na sitirce na asirce musu asircewa fi ma baini wa bainahum tsakankanin da tsakankaninsu ma'ana yayi a cikin jama'a kuma ya fito ya bi mutane ɗaya bayan ɗaya ya iske ka gidan ka kwankwasa maka ka hutu ya maka bayani fanawwa alaihi mudda'a annabi nuhu alaihi salam sai ya nau'anta musu wannan kira da yake musu in kira na gama gari bai yi ba to ta yi ko na ɗaiɗaiku zai fa'idantar ko a asirce ko a kaza haka dai ba wani nau'i na yanayi ko zarfin makan ko zarfin zaman face na binu hidi a wani shi wajen kiran mutane shi litakuna an ja fihim domin wannan ya kasance shi ya fi amfani game da wannan da'awa game da karɓar wannan da'awa gabin da yake ce yace ma Allah gabin da nake ce muku faqultu astaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku game da waɗannan manya-manyan laifi da kuke yi na shirka da kuma saban Allah innahu kana gafara yadda al'amari yake lalle shi Allah ya kasance mai yawan gafara ne ga bayan shi ba wani abin da bawa zai yi tuba Allah bai karɓi tuba shi ba da haka ku tuba zuwa ga Allah tun kafin lokacin da kuke da dama abin nufi irji'u ilaihi ku koma zuwa ga Allah warju amma antum fihi kuma ku bar abin da kuke cikin shi na bautan wani wanda ba Allah ba wa tubu ilaihi min qarib ku tuba zuwa ga Allah nan kusa kusa kada ku dauki lokaci fa innahu man taba ilaihi taba alaihi duk mutumin da ya koma zuwa ga Allah shi kuma Allah zai karbi tuban shi duk wanda ya tuba Allah zai karbi tuban shi walau kanat dhunubuhu ma'ama kanat fil kufri wa shirk ko da ko yaya zulubin bawan wannan ya kasance na shirka ne na kafirci ne diyan da kai da girma to Allah zai gafarta mishi da haka ne ce musu fa qultu astaghfiru rabbakum ne ce musu ku nemi gafara ubangijinku innahu kana gafara lalle shi mai yawan gafara ne sai ya ce yursilis samaa alaikum midrara idan kuka yi waɗannan ababen da na faɗa muku to Allah ta'ala zai sabkar muku da ruwa daga sama midraran mutawasilatul amtar mutawasilatul amtar ma'ana ruwa mai bibiyin ruwa za a ta muku ruwan sama kenan ruwa bayan ruwa ruwa bayan ruwa wasu malamai sun ce bayan wannan aika-aika da suka yi na rashin kirki da kyautatawa na bujirewa annabin Allah a tsawon wannan lokaci sai Allah jarrabe su da rashin ruwan sama rashin ƴaƴa da yunwa tsawon kusan shekara arba'in don shi na rabin nuna ke gaya musu cewa wannan hali da kuke ciki ku yi istighfari zuwa ga Allah Allah ta'ala zai saukar muku ruwan da kuke bukata kuma zai saukar muku ruwa mai yawa ma'ana midiraran mamako wanda wani ruwa yana bin bayan wani ruwa malai ce wani haza don haka yustahabbu malamai sun mustahabbantar da kira'ata hadihi sura karanta ita wannan suran suratu nu fi salatin istisqa idan aka zo sallah ta shayar da hori idan gari hori ya kama su in su an aka fita wajen sallar roƙon ruwa to malamai sun ce an so a karanta wannan surar لأجل هذه الآية سبود ون آية وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا هكذا أرى ويتا دقاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شقبان مؤمنين عمر بن الخطاب أنه سعد المنبر ليستسقي وترى عمر معناه رواية يا جنكري سيهاو سمم بمبري دومن yi musu addu'a ta shayar da ruwa falam ya zid alastinifar bai dada ba ka istinifar wa ƙara al'ayat filistinifar wa min ha hazihin aya ya kakkaranta ayoyi waɗanda ku istinifari a ciki daga ciki hadda wannan ayar fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara sannan daga bayan yayi wannan sai ce musu ai na nema muku ruwa da mabuɗayya ko kuma ma'ana mamako ruwa wanda da izinin Allah ruwa za ku samu ruwa da wannan bancin ya ƙare wannan har a wasu ruwayoyi ne ce mishi to amirul mu'minina kuma an ce shayar ruwa da ruwa aka zo in ban gaba ka ƙara akan istighfari sai ce mishi baka ji wadara da madaukakin sarki ba fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara Allah ce ku nemi gafarar ubangijin ku lalle shi Allah mai karban gafara ne idan kuka istighfari to yursil sama sai ya aiko muku ruwa daga sama shi yasa da aka yi roƙon ruwan bai dada ba kan istighfari naka malamai suna faɗa istighfari tana da sirrin da banda Allah babu wanda ya san shi duk abin da ya ma bawa ya kasance maka karfin kafa ya dabaibaye ka karasa yadda za ka yi da shi haɗa shi da isi gifari kuma ka yi da gaske da ya ƙini wala ɗan lokaci kaɗan za ka gawara ka bi izinillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dai su nemi gafarar ubangijinsu Allah zai aiko musu ruwa mamaku mai yawa daga sama bancin ruwa Allah ya ce wa yumdidukum bi amwali Allah zai daɗa muku dukiya don malamai sun ce hata dukiyoyinsu ga baki daya lalacewa suka yi mai kudi kudin ya tarwatsi dabbobi suka mutu wane ne ko ya lalace to Allah mai ce ku nemi gafarar Allah ruwan za a maido muku kaga za a samu tsirrai a samu ruwan sha a samu abinci kuma yin bidukun bi amwalin dukiyar da kuka rasa Allah zai dada muku wa banina da 'ya'ya wa yaj'al lakum jannatin Allah zai sanya muku garakai wa yaji allakum anharan zai sanya muku koramu ibn kasir yake cewa abin nihi idza tubtum ila allah arabi nuna yake ga musu idan kuka tuba zuwa ga Allah wastaghfartumuhu kuka nemi gafarar shi wa atumuhu kuka yi mishi da'a kasurar rizqu alaikum to arzikin Allah zai yi yawa a gare ku Allah zai yi ta muku arziki da dukkan dangogin wannan arzikin amma matuƙa kun tuba zuwa ga Allah kun yawaita istighfari kuma kuna ƙoƙarin kwatanta biyayya game da dokokin Allah wa asqakum min barakatis sama'i kuma Allah ta'ala zai shayar da ku daga albarkatun sama mana ruwan zai sauko kuma ya sauko da albarkashi ina ta gani kai ruwa yake ya sauko ya sauko daga azaba ko kun yi gona to ba gona garin kuma ruwan zai sai da shi ƴaƴanka goma biyar su mutu ka rasa inda za ka kwana abincin ma wanda yake cikin mangaza shi ma ruwan ya tafi da shi daga ya kaga ruwa ne ka yi ruwan ne to amma kuma kaga da yanayin da zo to Allah zai sabko muku da ya muku ruwan daidai bukata ya sanya albarka babu azaba babu komi a cikin shi wa an batalakum min barakatin ardi kenan za a sabko ruwa mai albarka daga sama kuma Allah ya muku tsirrai mana ya kukkugo muku daga albarkatun ƙasa ababe waɗanda suke za ku ci da dabbobinku ku rayu ku nutsu ku kasance cikin hayyacinku ku bautawa Allah inda ya kamata wa an bata lakumur rizqa Allah ta'ala zai bubbugar muku da dukkan wa an bata lakumuz zar'a Allah zai bubbugo muku da wato tsirrai kala kala wa adra lakumud dar kuma Allah zai sanya nonon dabbobin ku ya cika da nono hantsa ta cika da nono wa amaddakum bi amwalin wa banin Allah zai daɗa muku dukiya da ‘ya'ya abin nihi a ɓakumul amwala wal aulada Allah zai ba ku dukiya da ‘ya'ya wa ja'ala lakum jannatin fiha anwa ikimar Allah zai ba ku gonakai waɗanda kayan ci na marmari kala-kala ga suna ciki wa kallala habil anharin jariyati baina kuma Allah zai sanya koramu su yi ta gurɗa tsakanin wannan ma'ana Allah zai daimutar da ku kenan da wani ni'ima da ba ke bukata a duniya irin wannan ne a ce ka cikin wani jardan ga ruwa yana gudu ga shuka kala kala ga tsuntsaye suna wani ƙara ga wadata ga kuɗi ga ƴaƴa to miki karasa kenan wannan shine dukkan bukatar wanda adam to idan kuka bi Allah in ji annabi Nuhu alaihi salam ce musu Allah zai muku wannan gabaki daya kaga wannan nau'o'i ne na arziki nau'o'i ne na arziki da kana daga cikin wato canza ma'auni na shari'a da kuma na hankali lahiyayye wai mutum ya ce samun ko ƙara ‘ya'ya wai wannan talauci ke kawo ko kuma a ce wannan musiba ne wannan a cikin shi akwai canza ma'auni domin a yadda Allah ta'ala ya halici ɗan adam daga cikin dangogin arzikin da ya bashi akwai Allah subhanahu wataala ya baka ƴaƴa wannan ba karamin arziki bane to duk mutumin da tunanin shi zai canza ya ga cewa wannan kin ba arziki bane to tunanin shi ya gurbata kasan kuma ana samun tacicce kuma ana samun gurbacicce to idan mutumin da ya fahimci ƴaƴa arziki ne to har yanzu wannan hankalin shi yana nan yanda Allah ya halice shi taciccen shi amma mutumin da yake jin cewa ‘ya'ya musiba ne talauci ne komawa baya ne wallahi wannan tunanin shi ya fita daga lissahin tunani lahiyar da Allah ya ci wannan kitabun kuma za a ga masu irin waɗannan da'awa akwai tuka da warware a ciki ko za a tsarin gwamnatin aka zo da mai ɗaya da mai ɗaya biyar wani aka hita rere in aiki ma za a ɗauka ya ce a duba wani yake da adadin yaya aka ce mai biyar ne sai a ce mai ɗaya nan ku kyale shi ko aka suka ce ba ba za a amfani da kai ba saboda ga mai biyar nan in kuma ce wani nan gashi nan majalisar ta yi kaza sai ga an gudu ta a tili ta yi ya uku ko hudu ko biyar ana ta kamba ba amma ana ya kamata a ce ita wannan masu ɗaya ɗaya ma ana ga wasu kyauta ba ita ta zo da uku ta gabata ma ce ai watsi da ita don haka cikin akwai tuka da warwara to babu arziki wallahi kamar yaya in kuma ana ganin matsaloli da mu muke gani a cikin al'ummanmu ga wani nan kullum ina ji wannan talla a cikin za ka cikin da akwai wayar da kai da ake da yawa wane ne ya'ya kaɗan mai ya'ya kaɗan yana cikin kaza wane ne ana tsira wani abubuwan sai ce wai abubuwan shi ne wannan abin yanzu da a rage aihuwan wannan kuɗin da ake kawowa na a rage aihuwan don ka a samu ya'ya da yawa don Allah a sanya shi na wajen a waye ma mutane kai su san haƙƙin da yake kansu na 'ya'yan da suka aihuwa a tallafa musu samu sana'a da Allah wanda zai sauki kaga wancan wanda za a yi abu ne wanda yake ya mutu daga ɗabi'a saban Allah ne shi kuma wanda za a yi taimako ne lada za a samu kuma daidai ne amma da yake abin kayan- kayan hudawa ne yahudanci ne ga yadda za a yi shi a more shi kowa ya mora tsawa za a yi wannan ba kuma su masu ɗauke da wannan ajandan wallahi suna da manuhohi wannan abin da suke so su tunkuɗa mu su a tunaninsu irin na ɗan adam wanda yake takaitacce sun yi amfani da shi kuma sun ga sakamako mummuna wallahi amma saboda keta wani su ce mana kai wallahi mu da muka yi ba mu ga da kyau ba ku ku kiyaye a yanzu kokari za a yi diyar da za a yi wasu an afka ma ciki kai zuba ka ji a europe din kasashe da ya ce dan aka shekara kaza ai babu samari kaza har sai ka ji alawar na cewa ƙasa kaza tana cikin matsala tana tunkarar matsala nan shekara 2050 samari za su yi karamci manya su yawa tun daga zaki da sayi ba amma da yake mu kawai mu ne sharar komi ga mu Allah ya mana arzikin samari malam mu wajen saba'in cikin ɗari wajen samari ne yara ne matasa wallahi wannan kyashe shi ne suke hasada ce kawai suke ake zama da waɗannan tunani marasa kyawun da suke sun saba ma lafiyayyen hankali sun saba ma shara naka ƴaƴa abin da yake wajibinka ku yi aure da yawa ku ayi ƴaƴa da yawa ku jajirce kawai ku nemi taimakon Allah ku yi sana'a wajen ba su tarbiya da kuma ɗora su akan hanya na gari wallahi za ka tashi za ka ga a lokacin da kamanyanta yaran nan karfinsu ya zo bayan da za- yanzu masu aifan a matsala ba in ka aihi ɗaya biyu ko uku waɗannan 'ya'yan guda uku na rantsin Allah sai ka tsufa za su yi watsi da kai nawa suka yi kuka da idanunsu amma da hudu biyar shida bakwai goma talatin ka haifa bai yiwa da a samu talatin nan dukkan su zama wancan hutsararru ne a kasa samun wanda zai tattale ka lokacin da ke bukatuwa zuwa gare su amma wani ana ba labari biyu ya aihuwa irin kudin shi ya kai su turai suka yi karatu yanzu da lokacin da yake bukatar su da suka ce ai su ban samu manijar su a can suka rayu a can za- can kuma za su zamna kawai yanzu yana nan yadda ka san bai taɓa aihuwa wannan kuma wala kudin da gare shi yana iya yi mata hudu kowace ta yi yara goma sha biyu ya rike su kuma ya ƙara waɗansu marayu ya yi gidan marayu ma ya ta ci da su kai Allah ya maka arziki ya maka lafiya kan baka yi ba mata ka haifa ba to me za ka yi me amfanin kuɗin naka wallahi babu arziki a duniya kamar ƴaƴa uwa kuma yanzu ka kalli nan ka koma shekaru da suka wuce kamar yanzu irin sunan irin su zalla da ka koma ka gani wajen a shekara ashirin wajen talatin da suka wuce na rantsa da Allah titina za ka yi kai tahiyar da tsawon lokaci na mintuna ba za ka ga mota ko ɗaya ba za ka ga mutum ba garin kama an yaƙi amma yanzu ka je ka koma ka ga yadda mutane saboda mutane sun ƙaru ka ga yadda arziki ƙaru a garin injina ne motoci ne kantina ne wane ne za ka komi me ya kawo shi wallahi yawa ne Allah da ba a ƙaru ba da har yanzu ana nan wancan wurin ba je ko ina ba ta ba zahiri ga shi nan a shimbuɗe Allah ya nuna mana kuma ya gaya mana ko wani hutsare da kawai zai canza mana ra'ayi ya fitar da mu akan wannan da haka kenan ana so a kawo gyara lalle akwai matsaloli akwai waɗansu da suke da gurɓacen tunani kaga mutum ya haifi 'ya'ya amma mas'uliyar da take kan shi nauyin da yake kan shi kawai watsi da shi ya bari to wannan ba gaskiya bane ko wannan ba musulunci bane baka kyauta ma waɗannan yaran ba ka ci haƙƙinsu kuma Allah ta sai ya tambaye ka a ranar gobe kiyama amma ka tashi ka yi da gaske wajen tarbiyyarsu wajen neman abincinsu Allah ta zai taimaka maka sai ku komi sun te daidai da haka yana waɗannan masu kawo taimako da a taimaka a zo da tsare-tsare a kakkashe kuɗaɗe masu yawa wajen a hana mata aihuwa to a yi ƙoƙari a wayar da kawunan mazaje a karantar da su musulunci a gaya musu nauyin da yake kansu kuma a tallafa musu wannan shi fi sauki da haka dai wato ya'ya yan uwa arziki ne ba na wasa ba da haka mutum kadda wannan ya rudu da wannan in Allah ya baka dama ka yi mata kuma ka haifafa kuma ka yi ta da Allah samu ya musu albarka Allah baka kokarin tarbiyyarwa Allah da tarbiyyar kiran dai Allah ta'ala ya ce wa yumdidukum bi amwalin Allah zai baku dukiya wa banina da ƴaƴa arziki ne wa yaji allakum jannatin wa yaji allakum anhara to waɗannan ababe da annabi nuhu alaihi salam ya gaya musu malai ce hada maqamu da'awati bit targhib kaga wannan wato salo ne na da'awa amma da kwadaitarwa ko haka ba in kuka yi kazan nan ruwa ya samu ku samu arziki kwanciyar lahiya ya'ya kaza kaza kaza kaza kaga wannan targibu ne wannan tun a duniya kenan kayan ashe lahira to kuma yanzu bayan ya amfani da wannan sun ma'adala bihim ila da'awatihim bitarhib sannan kuma yanzu sai koma yake kiransu zuwa ga tsoratarwa domin haka ake so dukkan wani mai wa'azi ya ɗauki wannan salo ya kasance bashiran wa nazira bashiran wa nazira mai albishiri ne kamar da annabi nuhu mai wannan albishiri ne na farkon yanzu za mu ga nazir kin ka gaya mutane roman abin ko kuma ka gaya musu in ba su ba to kuma ga yanayin da za su kasance mummuna ina wata gane sai Allah ya ce ما لكم لا ترجون لله وقارا نعم وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا na'am a nabi nuhu alaihi salam ya ce malakum la tarjuna lillahi wa qara malakum me ya same ku me ya dalili la tarjuna lillahi wa qaran ai ba ka jin tsoron Allah sai la tarjuna ma'ana la takhafuna wa qaran bi ma'ana azama ai la tu'azzimuna Allah haqqa azamatihi me yasa ba ku girmama Allah matukar girmama shi ai la takhafuna min ba'sihi wa nikmatihi dan mi ba ku jin tsoron kamun Allah da kuma hukumar shi wa qad khalaqakum atwara alhali Allah ta'ala ya halicce ku mataki bayan mataki min nutfa daga dugon maniyi summa alaka sa'annan gudan jini summa mudga sa'annan tsoka sanara ta'ala ya sawwara ku ya sa- wato ya halicce ku Allah ya ce musu alam tarau shin ku ko ba ku gani fa kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa yaya Allah ta'ala ya halicci sammai guda bakwai tibaqan wahidatan fawqa wahida ɗaya kan ɗaya ba ku ga wannan ba yanzu yana kiran su ne ga tauhidul rububiyya zai kasu zuwa ga ina tauhidul uluhiyya wa ja'ala al-qamara fihinna nura Allah ta'ala ya sanya a cikin waɗannan sammai ya sanya haske mana ya sanya wata mana fihinna mana taglib ne ya sanya a sama ta farko kenan waje alashamsa siraja Allah ta'ala ya sanya ra- rana ta kasance matsayin fitila waccan haske wannan kuma fitila mana haskensu daban-daban ne mala ce fa wata bainahuma filistinara Allah ya bambanta tsakankanin rana da wata wajen haske wajar kullum minhuma Allah ya sanya kowane ɗaya daga cikin su anmuzajan ala hida kowane Allah ya sanya mishi alamar shi shi kadai yanayin kaskon da yanayin hasken kowane Allah ya bashi yanayin shi liyurafa al-layl wan nahar dan a san dare a san yini bi matla shamsi wa maghibiya mana dan a san dare da yini da hutowar rana da fada wata rana tana hutuwa tana fada ana gani ke yanzu da dare ne yanzu yini ne dare ne yini ne wa qaddara al-qamara manazila wa buruja Allah shi kuma ya kuma ya sanya ma wata masabkayya da hanyoyi wa fawwata nurahu wa fawata nurahu ma'ana Allah ta'ala kuma ya fifita hasken shi watan ranar shi na harko da na biyu hasken shi ba ɗaya bane da na uku ba ɗaya bane da na sha biyan da na ashirin ba ɗaya bane haka Allah ta'ala fawata nurahu fataratan yazidu ko lokaci ga haske yana karuwa ko ranar harko biyu uku har ya kai sha biyar ne cika karshen hasken shi kenan shine taratan yazidu hatta yatanahi summa yashra fi an-naqsi har sai ya kai cikan shi sannan ya koma yana ragewa yana ragewa har ya kai lokacin da zai ɓace ga baki ɗaya liyadulla ala mudiyi shuhur wal awam wannan dan ya nuna mana shudewan watanni da shudewan shekaru kuma da Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu Yunus huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'a Allah shine ya sanya rana mai haske wal qamara nuran wata mana hutila da kuma haske wa qaddarahu manazila Allah ya sanya ma wata masabkayya li ta'lamu adad as-sinina wal hisab dan kusan shekaru kusan lissafi an sa lokacin wato za a yi wata jarabawa kaza da watan kaza kaga da wata ne za ku gane an sa kaza 14 ga watan kaza ko 14 ga gashi nan dai aure ne gashi nan ramadan wata kaza komi gashi nan litalamu arda hisnina wal hisab Allah ce ma khalaqa Allah zalika illa bil haqq Allah bai halicci wannan ba face sai dan gaskiya ne dan wata manuwa da ma'ana yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah haka yake rarrabe ayoyi amma ba ga kowa ba sai ga mutane wanda suke ma'ana masu ilimi masu ganewa masu karatu to shine Allah ci gaba da ce mishi kenan wallahu ambatakum min al-ardi nabata kenan annabi nuhu ya mutane shi Allah ne ya tsiri halittan ku daga ƙasa tsirarwa ai baban ku annabi adam kenan daga baku kuma ake halittan ku da mai duban mani summa yu'idukum fiha sanan Allah ya mayar da ku cikin ƙasar izamitum in kuka mutu wa yukhrijukum ikhraja kuma Allah ta'ala ya fitar da ku daga cikin wannan ƙasa fitarwa yawmal qiyamati yinin qiyama yu'idukum kama bada'akum awwala marra Allah zai mai da ku kamar yadda ya halicce ku farko huffatan uratan ghurana ba takalma ba tufafi kowa loba yanda kuka zo duniya haka za ku koma yanda ka zo nan baka da komai duk abin da mallaka haka za ta iske Allah subhanahu wataala kaga duk wanda daga cikin nau'in wa'azin da annabi Nuhu ya mutane shi waja'ala lakumul waja'ala wallahu ja'ala lakum al-ardha bisada kuma Allah ta'ala ya sanya muku kasashin fudadda basataha wa maddaha Allah ya shimfida ta ma'ana ga ta nan wa qarraraha wa sabataha bil jibali rasiyat Allah ya tabbatar da ita ma'ana ya daddanne ta da duwatsu manya manya litasluku minha subulan fijaja don ku shiga cikin wannan kasar hanyoyi waɗanda suke manya manya khalaqaha lakum litastaqirru alaiha Allah ya halitta muku ƙasa don ku tabbata a samanta wa tasluku fiha aina shi'tum ku bi ku tai duk inda kuke so min nawahiha wa arja'iha wa aqtariha kudu da yamma sasannin ta ko ina ku tashi sama duk Allah ne mana wannan ni'imar ka kalin da Allah ta'ala zai ba uzunin ƙasa ta dan motsa ka daga kalin irin musibun da ake fada ciki asarar dukiya da rayuka da waye da waye to Allah ya daddane mana kasan mu rika rawa mu rika gudu muna yawan da muke so na makarami ba mane mallai ce kullu hada ma yunabbihuhum bihi duka wannan bayanin da muka yi ba kamar muna hikayar abinda annabi nuhu ne yake falkar da mutane shi akai wannan bayanin da muka faɗa annabi nuhu ne yake gaya mutane shi wannan amince Allah ya tabbata gare shi yana falkar da su ala qudratin lahi akan ikon Allah wa azamatihi da girman shi fi khalqi samawati wal ardi cikin halittar samai da ƙasai wa ni'amahu alaihim da kuma irin neman da Allah ta'ala ya musu na halittar tasu halittar samai halittar ƙasa da kuma ni'imomi na tabbatar da ita da sauransu shi ma ja'ala lahum min al-manafi samawiyya wal ardiyya tunda Allah ya sanya musu amfani wanda suke amfana sama da ƙasa fa huwa al-khaliqur raziq shi wannan Allah shine mai halitta shine mai arzitawa ja'ala ash-shamsa bina ja'ala as-samaa bina'an shi ya sanya musu sama matsayin rihi wal arda mihadan ƙasa kamar shimfiɗa wa ausa ala khalqihi min rizqihi Allah ya yarwata ma halittar shi arziki kala kala fa huwa alladhi yajibu an yu'bad duka wannan jerin zancen ga inda ake so a zo wanda ya waɗannan abubuwan annabi nuhu ya ce musu to shi wannan shine yajibu an yu'bad shine ya wajaba ba ya kamata ba ko an so a ya wajaba a bauta mishi wa yuwahhad a kadaita shi wala yushrak bihi ahad kada a hada shirku haka ne ko baka bane duk wanda ya samu wadannan abu duk abinda zaka bautawa wanda ba shi ba shi ma Allah da ya wadannan shine yayin shi to dan me zaka sa a faman ya khuluqu kamar la ya khuluqu ya zaka gama da wanda baya halitta shin yanzu wanda baya halitta zaka gama da wanda yake halitta yanzu za a gama Allah da wani kana karɓar umarni daga gare shi kana saba na Allah ga san abubuwa kala kala da muke yi Allah ya mu to inna hula na zira lahu kamar annabi nuhu ya ce musu kusan cewa shi wannan Allah la nazira lahu ba shi da tamka wala adila lahu ba shi da wanda suke daidai wala nidda ba shi da kisha wala kufa ba shi da wanda tamka wala sahibata ba shi da mata wala wala da ba shi da yaya wala wazira ba shi da minista wala mushira ko ba shi da waɗanda yake neman shawararsu Allah subhanahu wataala ke baya bukatan komi a wajen kowa a yin shi hankali da wanda ce wayin Allah zai wani abu ya shawarci wasu kuna ji wanda manganin ko? wai har an ma in yi shawarce su akwai in ya ɗauki wani matakin da bai su za su ce a nan kaza kamata ya aika kaza don Allah ka jaurace shi hankalin malam kai wani ya jahilci Allah wallahi shi Allah shirye da mu Allah ba shi gudun mana ta hiyar da duniya da yake yi la wazira lahu ba shi da ministoci wala mushira ba shi da abinda majalisa ta 'yan shawara bal huwa al-aliyul kabir bari dai shi madaukaki ne mai girman da shi fa'alu lima yurid ne abin da ga dama yake yi kuma la mu'aqqiba li hukmihi baya hukunci wani yazo ce dan me eh Allah ba a bin baya game da abin da ya hukunta subhanahu wataala to rabbi nuhu alaihi salam wurin waɗannan bayanai shine ke ma mutane shi akan cewa wancan bauta da suke na gumaka su yi watsi da shi shirme ne su dawo su bi Allah su kama Allah bawa ba shi da makama a rayuwar shi face ya kama Allah subhanahu wataala nan ne kawai ya tabe ba duk abin da zaka kama in dai ba Allah bane to zaka wahala kuma daga ƙarshe ka je ka iske wahala ta ramara amma dai kana da imani kana karatu ka gina shi akan ilimi kake yi to rayuwar ma za ta zo maka da sauki duk abin da wasu suka za su gigice su ga cikin wani yanayi sai kana da tauhidin da kasan cewa ma a saba ka lam yakul yukhtiaka wa ma akhtaka lam yakul yusibaka sai ka rayu a cikin nutsuwa kuma yin kiyama ka haɗu da ubangijinka yana mai yarda da kai sai sanya ka gida aljanna shi da haka dai insha Allah na gane kamata mu dakata kenan dai wannan tsunguye ne na cikin wannan dawa ta annabi nuhu alaihi salam kenan da shi na gaba za kuma za mu ga irin tattaunawa da irin bayanan da yake ma Allah subhanahu wataala da kuma abin da zai biyo baya abin da muka faɗa dai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
وبارك على محمد وعلى ال محمد آمين.
كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث آمين أصلح أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته آمين.
ولا هما إلا فرجته آمين.
ولا دينا إلا قضيته آمين.
ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح آمين إلا إلا أنت ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك